السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد غفبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شابي قوتا جمال الآخرة جرم أيكي صلى الله عليه وسلم دبو دايا دري هدود تلاتين دا شدة كما دايا قوتا هدو ميلادية دبو بي دبو مشاشد بيات الله أتن قدر وسيا هدامو domin ci gaba da darussan da haƙuri da murya ta bana ba za ta fito da ƙarfi ba muna shirar sahabin annabi sallam al'ala ibn al-hadrami radiyallahu ta'ala anhu take a jerin gwanan sahabban da ake mana bayani shine na 42 a cikin wannan littafi za mu tashi karamatu كرامة لأولياء الله تعالى كرامة لأولياء الله تعالى وتكرامة تتبت قوليا ألا مدوكة شرشي أما جاغورا سأولا تفيا شيني العلاء من الهضر الكرامة ثابتة لأولياء الله تعالى كرامة tabbatacciyar aba ce da auliya illahi ta'ala ga waliyan Allah ahalus sunna wal jama'a su suna imani da cewa akwai karama za mu ji maganar da shekul islam taimiyya ya yi a cikin littafinsa al-furqan baina auliya irrahmani wa auliya shaitan inda ya tabbatar da cewa daga cikin usulu i'tiqadi ahlus sunnati wal jama'a akwai al'imanu bi karamatil auliya imani da cewa waliyan Allah suna da karamomi na farko mutum ya yadda akwai waliyan wilaya kala biyu ce walaya akwai alwalayatul khassa akwai alwalayatul amma alwalayatul amma kowa waliyi ne inda ya cika sharaɗi biyu sharaɗin farko shine al'imanu billah sannan sharaɗi na biyu shine at-taqwa taqwallahi ta'ala shekul islam taimiyya yana cewa man kana mu'minan taqiyyan kana lillahi waliyya duk wanda ya cika sharaɗin nan guda biyu yana da imani da Allah sannan yana da taqwa to waliyin Allah ne ya ciro wannan ne daga faɗin Allah ta'ala da yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun kaga waliyan Allah su ne alladina amanu wa kanu yattaqu to amma ana samun alwalayatul khassa ta hanyar ƙara bin Allah daidai gwagwadon yadda mutum yake biyayya ga Allah wannan imanin nasa ke karuwa ta kawarsa take karuwa to shi kenan sai kuma ya kasance ya sake samun daraja a wajen Allah har ya zama waliyullahi khas ya zama waliyin Allah ke bantacce shi Allah subhanahu wa ta'ala don ya gaskata annabin wannan zamanin da waliyin yake sai ba wannan waliyin wata karama ita kuma dama walayar Allah ba a zo ba a ce ka zo ka ce kai waliyi ba ne shi yasa ita walaya tana zuwa karama tana zuwa ne sakamakon Allah ya gaskata annabi na zamanin da waliyin nan ya ce amma ba shi waliyin ba domin waliyi ba wanda aka ce zai bayyana kansa balle haka rama ta bayyana a gare shi mun gane ai sabanin mu'jiza mu'jiza ita tana zuwa ne sakamakon musu da kafaran zamanin wani annabi za su ko su nemi cewa a kawo hujjar da za ta tabbatar da cewa shi annabin Allah ne to sai Allah ya saukar da wata aya sai ta zama mu'jiza mutanen annabi salihu alaihi salam su suka nema a ba su naƙa a ba su taguwa aka ba su ce hadihi naqatullahi lakum aya فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم أما قرشيكو فأقروا الناقة إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها kaga wannan misali ne so da ka karama daban mu'jiza daban to so da ka karama tabbatacciyar aba ce ga waliyan Allah waliyansa waɗanda suke keɓantattu la yunkiruha illa qalilul hazz min al-ilmi wad-din ba mai musun karama sai wanda ya kasance rabansa kaɗan ne a cikin addini da ilimi idan mutum ya zama bai san ilimi da yawa ba to sai ya ce babu karama a akwai karama amma irin karamomin da aka nada wasu waliyai nadaddun waliyai wanda ba Allah ya nada su ba aka ba su to wannan kaga su ne shi yasa Shehu Usmanu dan Fodiyo rahimahullahu ta'ala yake fadi a cikin littafin sa wasiqatul ikhwani yake cewa idan ka ga mutum ya zo yana tafiya a kan ruwa ko kuma ya zo ya ce yana tashi sama ko kuma yana gidansa sai ya ce ya sallah a maka ko a madina sai ya ce ka tabbatar annahu waliyu shaitani wa laysa waliyan lahi wannan waliyin shaitan ne ba waliyin Allah ba ire-iren waɗannan da'awi din na walaya da yawa a zamanin shekul islamin taimiyya su suka ja rubuta littafin su al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan so daga karama tabbatacciyar aba ce ga waliyan Allah malam ne yana mana shimfiɗa ne domin ya tabbatar mana da karama da tabbata ga babban wannan sahabi da ake magana kansa sagidun al-ala'u ibn al-hazarani qala shekul islam ibn taimiyya الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى فدا أشل التافز الفرقان يشي وكرامات أولياء الله للي كرام من وليا الله إنما حصلت ببركة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم سنة تبتاني وأن كرام من تألبركة شمبيية النبي صلى الله عليه وسلم وأن وليا سكي wanda ya bi annabi sallama da gaskiya sai Allah domin ya nuna gasgancin ya gasgata manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan bawan a ɗaukaka shi sai Allah ta'ala sai ya bashi karama فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم تبس كرام من وليي سنا شجاء تبس سنا شجاء تكن معجزوز من زم الله صلى الله عليه وسلم إذا كجوت معجزة تاتب كجوت كرامة ta tabbata ga wani wali to ana gaskata annabi ne sallallahu alaihi wa sallam cewa shi kuma wannan bawan na Allah ana nuna cewa bawan Allah ne mutumin kirki ne shi yasa sai ya faɗi abu sai abin ya tabbata cikin yaƙe-yaƙen da shekul islam bin taimiyya rahimahullahu ta'ala yi da tatar akwai lokacin da za a fita yace inna la nahnul muntasirun shekul islam taimiyya ce tabbas mu za mu ci nasara sai aka ce kul insha Allah ce ala ga malam ka ce insha Allah sai ce insha Allah ta haqiqan la ta aliqan yace to insha Allah ta haqiqan ina tabbatar da cewa mu za mu ci nasaran ne la ta aliqan ba wai ina ratayawa bane ina cewa insha Allah kamar na ce ne qad sha Allah aka fita ko aka ci nasara to irin waɗannan sun tabbata ga sahabbai الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى أتشل التافن صح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة يا كاو إن ودنم بيانا ما سبن بن يوادك صحبان النبي صلى الله عليه وسلم da kuma tabi'ansu da atba'u tabi'in da sauran malamai waɗanda suka bi su da kyautatawa an ambace su kowanne da karamarsa in mutum ya duba wannan littafin nasa mujalladi na biyu zai ga yadda ya kawo sunaye da karamomin to shine sai malai yake cewa an shihamu ibn minjabin an karɓo daga shihamu ibn minjab wannan lam aqib ala tarjamatin lahu ban samu tarjamar sa ba a duk littafin da na duba قال يشي غزونا مع العلاء ابن الحضرمي دارين يشي حقيقة من ياكي garin darain tare da al'ala ibn al-hazarani fada'a bi salasi da awatin fastujiba lahu fihinna sai addu'a uku kuma duka aka amsa masa waɗannan addu'o'in al'ala ibn al-hadrami ya addu'o'i guda uku kuma duka Allah ya amsa masa waɗannan addu'o'in addu'a ta farko nazalna manzilan mun sauka a wani zango muka ci wani zango a tafiyar da muke yi fa talaba al-ma'a li yatawadda shi al'ala ibn al-hadrami ya nemi ruwa domin yayi alwala falam yajidhu sai bai samu ruwa ba fa qama fa salla raka'ataini sai ya tsayi raka'a biyu wa qala a cikin sallar ta sai ce ba da an tayammama kenan ko Allahumma inna abiduka wa fi sabilika nuqatilu aduwaka sai ya Allah inna abiduka mu bayinka ne wa fi sabilika nuqatilu aduwaka kuma akan hanyar ka ne muke yakan abokanan gabanka Allahumma sqina ghaisan ya Allah ka shayar da mu ruwan sama mun sha jin bambanci tsakanin alghaisu da almatar ko alghaisu ruwa na rahama kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da bambancin da ke tsakanin alghaisu da almatar annabi baya addu'a ya ce Allahumma amtir alaina ba sai dai ce Allahumma agisna Allahumma agisna da annabi sama zai yi amfani da wani lafazin ba na alghaisu ba sai da ya siffanta shi sai ya ce Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an bai ce Allahumma sayyiban ba kawai ya shiru sai ce nafi'an amma Allahumma agisna Allahumma agisna ya Allah ta'ala ka shayar da mu ruwan sama mai amfani shi yasa can da Allah ta'ala ya tashi lissafa abubuwan gaibu mafatihul gaibi guda biyar wa indahu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa huwa to da ya tashi lissafa su inna Allah indahu ilmu sa'ati وينزل الغيث بيتي وينزل المطر با يتي وينزل الغيث ما لم يسكتي ياتي الغيث الغيث shine ruwa wanda yake sauka kuma ya zama mai amfani ya zama mai albarka shine ake ce masa alghaisu eh shi ake ce masa alghais ruwan da zai sauka ya amfanar da al'umma a sha a sha a samu albarka to shine ake ce masa alghaisu mun gane ai to wannan ita ce addu'arsa ta farko an rasa ruwa yi addu'a to sai mu ji abin da aka na'am to shine sai ya ce اللهم اسقنا غيثا نتوضأ منه ونشربه ya Allah ka shayar da mu ruwan sama mai amfani da tawabba'u minhu wanda za mu alwala da shi wa nashrabu kuma mu sha ruwa fa idza tawadda'na lam yakul li ahadin fihi nasibun ghayrina idan muka sha ruwan nan muka yi alwala to ya Allah kada ka sa kuma wani ya zama yana da rabon rabo a cikin ruwan nan bayan mu ya kama da hajaru kenan duk da ita hajaru ai tattara ruwan ta yi rika tattara shi ta yi manzon sun ya ce da ta bar ruwan lakanat zamzamu ma'an ma'ina manzon sun ya ce da bata rika tattara ruwan nan ba to da sai ruwan saman da ruwan zamzam sai ya zama ma'an ma'ina sai ya zama idan ruwa idan da sai ya kai madina wa sani ko ma na ya zo Najeriya an muna so mun gane ai to addu'a shi ta farko kenan fashirna qalilan she muka tafi tafiya ya kaɗan daga inda ya wannan addu'a fa iza nahnu bima'in sai kawai ga ruwan sama hina aqla'at anhu as-sama'u a lokacin da sama aqla'at sama ta zubar da ruwa fatawadda'na minhu da ta gama zubar da ruwan ta muka yi alwala da ruwan wa tazawwadna kuma muka yi guzur ruwan wa mana'atu idawati sannan kuma na cika butata ko jallona wata raktu ha makanaha shi kenan sai na aje wannan jallan na ko buta nawa a wannan wajen hatta an zura hal tujiba lahu amla dan in gwada in ga an amsa masa wannan addu'a ko ba amsa masa ba suka yi alwala suka sha sai ya cika wata buta sai ya batta a wurin kun ji wane ne ya batta a wajen shihabu bin minjal yace sai ya cika buta sai ya aje a wajen ko wata yar salaka fashirna qalilan da muka yi tafiya yar kaɗan muka bar wajen qultu li ashabi sai na ce ma mutanen da muke tare da su nasitu idawati na manta da butata fajitu ila zalikal makani sai na dawo wannan wurin da na bar butattawa da ruwa a ciki faka annahu lam yusibhu ma'un qattu sai na tarar da kaman wajen ruwa bai taba sauka ba ko so ɗaya a wajen adda shi ta bi kenan ko abin nan fa idza tawadda'na lam yakul li ahadin fihi nasibun ghayrina ay lam yakul li ahadin ghayrina nasibun fihi kenan ko to ita ma ta karbu ko amma akwai hikima a cikin wannan addu'a lam yakul li ahadin nasibun ghayrina fa idza tawadda'na minhu min kike hikimar addu'a ta ba su li ahadin ghayrina gairu yana nufin ghayril musulmi ta wajen ba a ce abokanan gaba ba ne a wajen kuma wajen da za a rasa mutane a wurin ai ba ma mutane a wajen kaga ba abokanan gaba ba ne a wajen ba kowa kuma ba su kai inda abokanan gaba suke ba tafiya suke yi to ai shi bai neman karama ai in ka faɗi haka ya nemi karama kenan waliyi bai neman karama waliyin Allah na gaske bai neman karama da kai ma wannan ta'alili na Allah ya matse shi tan kwara shi kamar ya ma Allah laifi kamar wanda zai yi nadama ba karama ba kamar yana neman nadama shi kenan sai wani ya zo ka Allah ya bada arziki shi kenan kawai zai ka ce sai ka ce Allah Allah Allah ka bani naira dubu dubu ɗari ya Allah an ka bani kada kada wanda ya ci gaji wannan dubu ɗari in ba ni ba Ni ban ji abin da ka ce ba. Ha ya ce gairi na bayan su kuma ba wanda zai ci gaba da amfani da ruwan. ni ban ga hikima a cikin wannan addu'a ba hubba ku gamsar da ni ba a tsarin an faɗa an kada kuma wanda ya faɗi kai ka fito da wanda ba musulmi ba shi ya ce abokanan gaba to wallahu alam karama dai ce ga ta ita nan yayi addu'a ya ce kada wani ya zama sai ruwa ya kafe sun basirna hatta ataina darain wal bahara wal bahru bainana wa bainahum to yanzu suka iso garin yace sai muka iso garin darai tsakanin mu da su akwai teku su abokanan gaba faqala sai yace ya alimu ya halimu ya aliyu ya azimu inna abiduka wa fi sabilika nuqatilu aduwaka yi addu'a ya kira sunan Allah al-alim ya kira sunan Allah al-halim sannan ya ce ya aliyu ya kira sunan Allah al-ali ya azim ya suna ya Allah al-azim inna abiduka lalle mu bayinka ne wa fi sabilika nuqatilu aduwaka sannan saboda kai ne akan hanyar ka muke yakan abokanan gabanka Allahumma faj'al lana ilaihim sabila ya Allah ka sa mu ci nasara akan su sabil nan nasara fata qahamal bahara sai ya hau teku fa khubna ma balagha lubuduna fa kharajna ilaihim fa khubna muka kutsa ma balagha lubuduna har abinda siddodan mu suka kai zuwa gare su sirdi abinda ake dora ma dawakai ko lubud jami'in labid abinda ake shimfiɗa sannan sai a dora siddi shine ake ce mishi allabidu to jam'insa shine lubud ya ce ma balaga lubuduna duk inda abin nan ɗinmu suka kai wato sirdodanmu suka kai fakarajna ilaihim muka fita zuwa ga abokanan gaba falamma raja'a akhadahu waj'ul batani lokacin da ya dawo sai ciwon ciki ya kama shi ciwa sayyiduna al'ala ibn al-hadrami famata sai ya rasu fa talabna ma an naghsiluhu sai muka yi roƙo muka nemi ruwan da za mu masa wanka da shi falam na jirhu sai ba mu same shi ba falafafna fi siyabihi wa dafannahu falafafnahu fi siyabihi fa dafannahu sai muka nannade shi a cikin likafaninsa muka rufe shi ba tare da an masa wanka ba haka wannan riwaya ta zo da shi fasirna ghaira ba'idin sai muka yi tafiya ƴar kaɗan ba tare da mun yi nisa ba فإذا نحن بماء كثير شيء muka samu ruwa mai yawa فقال بعضنا لبعض شيء sashin mu yace ma sashi law raja'na fastakhrajnahu da a ce mun fito da shi sai mu masa wanka faghasalnahu mu masa wanka فرجعنا فطلبناه فلم نجده sai muka zo muka fitar da muka bude kabarin sa amma ba mu same shi ba akwai riwayar sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wacce ta ci karo da wannan shi ma malam zai rinjayar da riwaya cewa sun gan shi kuma sun masa wanka to bari dai ku ji abin da malam yake son ya fitar anan fa qala rajulun min alqawmi sai wani daga cikin mutane sai ya ce inni sami'tuhu yaqulu ni na ji shi yana faɗi yana cewa ya aliyu ya azimu ya halimu akhiffa alaihim mauti yayi addu'a ya ce ya Allah madaukakin sarki ka sauƙaƙa musu mutuwata kada su sha wahala a mutuwata au kalimatan nahwaha ko kuma ya faɗi wata kalma makamanciyar wannan wala tutli ala aurati ahadan sannan ya Allah kada ka sa wani ya ga al'aurata faraja'na wa taraknahu sai muka dawo sai muka bar shi yace to kun ga amsa kenan wato addu'ar da yayi ita ce Allah ya ansa a yadda wannan riwaya ta zo da ita amma malam gashi na sai cewa awrad al-imam az-zahabi hadhihi al-qissata fi siyar a'lam an-nubala babban malamin sirah الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقا ونن كسر عشان سير علام النبلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مختصرة يقا وتأتقيشي وذكر فيها أنهم غسلوه أو رواية رواية سيدنا أبو هريرة وثم سوانكا وهذا أقرب للصواب هم ونن شيف زماديد سوى أما سوانكا أني أنغنسا amma kuma a nan aka ce haka kamar babu karama kenan ko karama ba ta bayyana ba addu'a ta ukun kenan فعن أبي هريرة قال رأيت من الألاء ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبدا سجلنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رواية الإمام الذهبي دي أنبت أتشين سيغ على من نبلاء يتشي ناغ أبو بوا أكو تارد الألاء بن الحضرمي لا أزال أحبه أبدا saboda waɗannan abubuwan guda uku har yanzu ban gushe ba ina son sa qafa al-bahr ala farshihi yawma darain yace ya taka ya keta teku ala farshihi akan dokin sa yawma darain a ranar da aka yakin darain wa qadima yuridu al-bahrain sannan ya taho yana fuskantar zai tafi garin bahrain fada Allah bid-dahna'i sai ya roki Allah subhanahu wa ta'ala a daji ad-dahna daji فنبع لهم ماء فارتووا sai ruwa ya bubbugo musu fartawau suka sha suka koshi wa nasiya rajulun minhum ba'dha mata'ihi faradda farudda falaqiyahu wa lam yajid al-ma'a wa nasiya rajulun minhum ba'dha mata'ihi sai wani daga cikin mutane ya manta da kaga sai na abubuwa ya ruwaito yadda wancan yayi amma a can an sarraha cewa da gangan yayi ya manta da wani abu nata farudda sai aka mai da shi baya falaqiyahu sai ya gamu da shi walam ya ji ma amma bai samu ruwa ba abin nan da ya rasa sai ya ga kayan shi amma bai ga ruwa ba wa mata wa nahnu ala ghairi ma'in sannan ya rasu ba mu da ruwa fa abdallahu lana sahabatan to ka gani sai Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana da wani girgije fa mutirna sai aka yi mana ruwan sama fa gashalnahu muka masa wanka wa hafarna lahu bi siyufina muka haƙa masa kabari da takubban mu wa dafannahu kuma muka rufe shi wa lam nulhillahu amma ba mu samu damar yi masa lahadu ba wa lam nulhillahu ba mu samu damar yi masa lahadu ba shakku muka masa lahad kabarin da za a ma mutum mai ciki da falo ko in aka haƙa babban kabari sai a koma bangare ɗaya sai kuma a yi inda za a sa mutum to shine lahadu to wannan wannan riwaya wannan wannan kissar ta shahara a cikin littattafai da yawa Sheikhul Islam Taymiyyah ya ambace ta a cikin Al-Furqan Al-Imam Az-Zahabi ya ambace ta a cikin Siyar Alamin Nubala sannan Al-Imam Lalaka'i shi ma ya ambace ta a cikin Usul I'tiqadi Ahli Sunna wal Jama'a da da lokaci da mun karanta wani abu na da al-shi al-Imam الذهبي الإمام اللالكائي يا أنبتا وأن الرواية الإمام الذهبي يقاو da kuma abin da shekul islam taimiyya ya ambata a can alfuka amma dai mai wannan littafin zai iya zuwa je duba ya kawo wasu karamomin ma bayan wannan duk da shi ma kawo biktisari sau da haka shi ne dai wannan sau da wannan riwaya ce dai sabita da ta tabbata sannan al'imam ibn al-jauzi shi ma ya ambata a cikin sifatu safwa mun san mafi yawanci idan an ambaci littafin sifatu safwa to to asalin littafin hilatul auliya ne na abu nu'aymin al-asfahani shine al-imam ibn al-jauzi ya ikhtisarin sa ko ai mun san wannan sau da kaso tarin aka abu aka ce aka faɗi abu aka ce yana cikin sifatu safwa to yana cikin kuma hilyatul auliya domin asali daga nan ya ɗibo ya rairaye Allah shi taimake mu to wannan ita ce shine karshen sirar wannan sahabin na annabi sallallahu alaihi wasallam wato al'ala ibn al-hadrami sahabin mu na gaba shine sagiduna abu huraira radiyallahu ta'ala anhu kuma kaga shi riwa abin nan ɗansa na da tsawo Allah shi taimake mu